wannan guda biyu da tsarin lahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya yi magana a kan cewa in ta tuba ila Allah in har kuka tuba zuwa ga Allah fa qad sagat qulubukuma hakika zukatan ku sun karkata hatta hajja shi Abdullahi da Abbas yana so ya tambaya akan wayannan matan suwaye wanda Allah ya ce in kuka tuba zuwa ga Allah to zukatan ku sun karkata sun koma yace hatta hatta na kasa yi wa sayyidina Umar tambaya har sai da yi aikin haji wa hajjatu ma'ahu ni ma na binki aikin haji wa adala ana cikin tafiya sai annabi sayyidina Umar ya bi wata hanya ya karkace ai malaki ne adala wa adaltu ma'ahu ni ma na karkace tare da ki bi idawatin nabi da wata buta shi al-ira'u sagi wani mazubin ruwa dan kankani shi ce to idawa kaji na cikin bulugul maram ko da sauran littattafai na cikin to sai yace bi idawatin mimma ko bi idawatin da wata buta ko salka su mazubin amma na fata ne yace fa tabarraza to albaraz shine gurin da yake ke bantaccen guri daga can gurin da mutum zai je ya kame ya biya bukata yake cewa barazu ko kaga wani wani wani ya daji da ya daji da baran mutane ya je sa kuka a wani gari a garin nan ya sunkiya a wani guri ya sa kuka aka ce ya ya ce wallahi wali burazu ne a wajen nan wali burazu kuma su suka kuma yadda kaga wali burazu wali ba haya ke shine a gurin kuma aka mai da gurin wai gurin kai ziyara saboda an ce akwai wali burazu a wajen to zai ce fa tabarraza sai ba haya ya je biya bukata kai tun maja sannan sai dawo fa sakaftu ala yadayhi minha fa tawadda yace sai na rika kwaran yomar ruwa shine sakaftu ala yadayhi na rika kwaro ma akan hannunsa minha daga wannan idawa din wannan yar salkar mazubin ruwan fa tawadda sai alwala fa qultu lahu sai nace da ya amiral mu'minin ya kai sarkin mu'minai man almar'atani min azwajin nabi to kun ga wannan kalmar da ai shi a cikin rage sai na Umar cewa wai waye na daki amirul mu'minina kaga shine amfanin karatu daga cikin amsoshin zaka ce to me yayi matsayin Abdullahi dan Abbas a gurin ku ko shi za su ce ma ahlul bait ne to sai ka ce shi ma ya ce sai na Umar amirul mu'minina sai mu ga ya zaka shi kenan shi ma ibnu Abbas da yake cikin ahlul bait ya ce wa sayyidina Umar amirul mu'minin kai kuma addu'a in kace jiwa amirul mu'minin ne bane to sai ce kaga ya amirul mu'minin ya kai sarkin mu'minin wane mutum na'am man almar'atan min azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam suwaye matan nan guda biyu daga matan annabi kira da aminci Allah ya tabbata gare shi Allah ta ne waɗanda su biyun da qala Allah ta'ala Allah yake in ta tuba ila Allah fa qad sadat qulubukuma in kun tuba zuwa ga Allah to zukatan ku sun karkata sun dawo qala yace wa ajaban laka sai na Umar yace abun mamaki da kai iko Allah yana mamaki ibn Abbas cewa ibn Abbas ya kai na Abbas kuma Aisha wa Hafsa yace Aisha ce da Hafsa su ne in ta tuba ila Allah da Allah ya faɗa da su ake thumma taqbala umar al haditha yasuquhu sai na umar ya juyo ya rika koro hadisi yana ta bayani akai qala yace kuntu ana wajaru li min al ansar wata rana mun kasance ni da wani makoci na daga cikin mutanen Madina fi bani umayyah bin zaid shi wannan makocin nawa dan kabilar banu umayyah ne dan zaid وهم من عوالي المدينة suna daga can kan tudun Madina can awalin Madina jami'i na Aliya wurin da yake mai tudu kaga in ka je ruwan da yake maka zai ga ai tudu da kwari to awali shine guraren tudun an gane ko ko illiya kaga duk da nan in kaga gida ne je ne za a kira shi illiya a ce wa khadija fi illiyatillah ko da na khadija tana kan binanta lokacin da ta hango annabi alaihi salatu wasalam to saboda haka guraren nan masu tudu can inda ake gangarowa shine awalin madina ita ma madina akwai gurare tudu akwai tudu da kwai duk da maka dai ta fi ta tudu da kwai to sai ce a to kaga min awali madina daga can wato wasu unguwanni daga da suke gefen madina wa kunna natanawabu nuzula ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace muna muna canjin zama eh canjin zama gurin annabi alaihi salatu wassalam karbar aiki yake kamar yadda kake ganin ma'aikata yanzu wani na safe zo ne mai tafi to sai da Umar da wannan bawan Allah canji suke yi idan sai da Umar ya mutu wancan zai tafi in wancan ya zo sai da Umar zai zo zai zai tafi haka canji suke yi dan kada a yi asarar ilimi cewa idan kamar yadda zai faɗa yanzu idan ya dawo abin da aka faɗa baya nan sai ya ga yawo matan kasa shi kuma ya tafi da ba joyin benta akai kasuwanci su tare ne tare suke yi to shine gaji ne yake faɗa cewa fayanzilu yawman wa anzilu yawman yau ya zauna gobe in zauna haka muke yi fa idza nazaltu idan ni ne na zauna jitu bima haddatha min khabari zalika al-yawm yace zan zo da abin da annabi ya zantar a wannan ranar gaba daya ni zan zo in ga yawan ce to yau fa annabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce shi kuma sai kiyaye min al-wahyi na daga wahyi au gari ko wani sa wa idza nazala fa'ala mithla dhalik idan shi ne ya zauna shi ma zai kiran abin da nayi zai kwashe labari gaba ɗaya bani wa kunna ma'ashara qurai yace mun kasance mu taron qurai jawa naglibun nisaa ga kalma mun fi karfin matan mu shine naglibun nisa duk abin da muka faɗa wa matan mu suna cewa sami ina wa adana sanda suna badina matan su ba sa daga kai in sun yi magana falamma ka dinna alal ansar amma yayin da muka dawo gurin mutanen Madina kuwa ko shi abuwan lokacin da suke maka yayin da suka dawo Madina ko suka dawo gurin yan Madina to shine idza qaumun taglibuhum nisaahum dai muka samu wasu irin mutane da kuma matan su sun fi karfin eh su kuma yan Madina matan su sun fi karfin su a maka kuma da ba duk wanda ya zai yin maka da Madina wa a yanzu ai zai ga mazan maka sun fi zafi ko faɗa an fi a maka aiki ko a madina wa zai kula ka kowa harka su ne ba zai kula ka amma a maka kana shigowa za ka ji harguwa yadda ka za a kasuwa kurmi kake gaba ɗaya ta ruɗe amma madina shiru ma ne mutum kuma tun daga yau ba za ka gane lallai annabi yana kwance a garin nan sallallahu alaihi wa sallam to da suka zo suka samu cewa su su matan madina wato suna iya mai da martani saboda sanyin mazan su to me faru sai na umar yace a fada fika nisa'una ya akhudna min adabil ansar shikenan kankace da yayin wannan matan mu sai suka koyi ɗabi'ar nan ta matan Madina daga zuwan ku dama haka abin yake ko da yaushe zaka ga ɗabi'a mara kyau an fi saurin koya akan mai kyau yasa kullum ko da yaushe ko ƴaƴan ka ne masu kirki kaga ƴaƴan makota za su tashi a sun taso marasa kirki yi kokari a gyara sun ba ka za su fesa wa ƴaƴan ka guba wallahi kan ka an karo kuma abin ya riga ka ga ai malaman tarbiyya ta suke yi wai abubuwan da ake ganewa daga cikin yaro wanda ake fahimta ta hanyar maganar sa take biyar ne cikin ɗari amma wanda aikin sa ake ganewa casa'in da biyar ne to shi za mu kai wasa ba wanda yake da mummunan ɗabi'a dan ka lafiyar salau zai iya zuwa ya ce ya masa ba za ka sani sai abin ya yi yawa shi sa malamai suke cewa wanda yake ya san me yake da kyau ɗabi'ar da ake bi shine an ka kai ya kamata ka fara ganowa ba makoci ne zai zo ce ma ko makota ce ma wani fa a sa ido a kansa idan ta kai ga wannan matsayin to gaskiya baka yi aikin ka ba domin zo ake gaba dai movement din ɗanka ka iya ganewa cewa da ka ga movement ya canja to lallai wannan akwai matsala amma kuka lura da yanayin yanzu da yawa wani ma an faɗa baya ya dace kyar aka yi wa ɗansa saboda ba ma yin ba mu ba mu daura responsibility din mu ba shine illa amma inda mun tsaya iya abin da yake namu to ƴaƴan mu mu ya kamata mu fara gano matsalar sanan duk yadda ka kai da san alheri da abubuwa matukar makotan ka ba su da kirki ko wallahi you are sorry ƴaƴan makota ana kallon suna da rashin mutunci kowa wai saboda kar ai ma magana kai shiru wallahi tallahi ai zaka mutu ma yanzu da ranka shine illa zaka mutu ai ran da ka mutu kuma sai ai yaya mu'amala da yayin zai da yana ne zai Allah ya soye to sai yake cewa to kaga da yake dabi'a ce mara kyau nan da nan matan sai suka koya ba laifi bane in kaga wata na shigo ba gida dabi ta ba da canja ba ta dabi'a ta kai ta ga mata burki cewa kacce kuma zuwa ba laifi bane domin wallahi ba ta iya zuwa ta ba ta gurguwar wato shawara kuma ta dauka saboda wasu zuwan da suke yi a wannan zuwan da suke yi wato akada suke wa matan gidan amma ita bata sani ba ita bata zama abin da ta samu ba amma ta kirga ta kuma ta dauka don ka gane irin wannan kawai abin da ake yi hakuri ake yi a hakuri ake ba ta ake to kar ta kuma zuwan man gida ka ji wannan ko na to sai yake cewa yace fasakhibtu ala imraati wata rana sai mata ta ta bata min rai asakhu shine daga murya yace sai na daga mata murya an gane ko ina magana me faru faraja ati sai ta yi taliye sai ta mayar mu abinda bai saba a ina ba a makka duk abin da zai sun kai da kai za ta yi ba za ta yi magana ba amma yanzu ya daga mata murya ta yi wani abu kawai ke masu daga murya ta mayar da martani faraji a cikin ta mayar da martani ba an karsu an turaji a ni yace nan da nan sai na fara in kai ina mutunta mata yace ni kike mayarwa ina magana kina yi alin sai tace walam tunkiru an uraji'aka fa wallahi walam tunkiru an uraji'aka ai ka baka karka dinayin kana wani wa mamakin cewa ina mai ma da martani ba in ji matarsa fa wallahi na rantse da Allah inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'uhu to kaga ba ma kai ba a gidan annabi ba annabi ya magana ana mayarwa haka tace ba matan annabi ma yana yi suna yi suna faɗa hasbunallahu wa inna idahunna la tahjuruhu al-yawma bari ba an gaya ma wani abu da baka sani ba ana samun wata daga cikin su gaba ɗaya ke fushi da shi a ranar gaba ɗaya yi duka a san laila har dare tana fushi da annabi alaihi salatu wassalam fa abza'ani zalik hakan sai ya zaburar da ni in ji sai na umar annabi ake wa haka sai ya zabura wa qultu laha sai nace da ita kad khaba man fa'ala zalika minhunna ai ko duk wanda take wa annaba haka tayi asara ta tabi inda zai na uwar ya ga ya mata sai yace duk bai yi wa annaba alaihi salatu wasallam irin wannan to ta tabi thumma jama'atu alayya thiyabi sai na mu yace na tattaro kaya na na daura tunda kwandalle ne da ridai mayabi ne da da zani ya tattaro su ya daura a jikinsa yace fa nazaltu na sako an gane ko wato ya fito kenan ya sako daga inda yake ya fita fa da kaltu ala hafsa yace sai na shiga gurin da na hafsa Allah ya kara mata yadda fa qultu laha ita ce yarsa ta kanta ya fara yana shiga cikin gidan sai yake da ita ai hafsa ya ke hafsa a tugazibu idakunan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-yawma hatta al-laila gaskiya ne ana samun wata daga cikin daga cikin ku ta fita ta Annabi alaihi salatu wasalam ta rika fuji da shi har dare gaba ɗaya yin tambayar da ya fara kenan dan abin da ake so ka ji zance ka fara bin tasabbuti ka ji haka ne wanda ka tambaya in yace ba haka bane to karka ce ƙarya yake domin yanzu tambaya kai ba za ta yi kai ne kai tasabbuti kawai qalat na'am ba ƙarya tace kwarai kuwa ana yi fa qultu zina bi qad khifti wa khasirti kaga tunda ta tabbatar da ana yi sai ce wa Esther to kin tade kin yi asara yace da ita abata amanina an yakdaba Allah li gazabi rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai yanzu zaki ji dadi zaki amuntu sai wa Allah madaukakin sarki ya fuki da ke saboda annabinsa yayi fuki da ke domin in annabi ya fuki da kai Allah ba yana fuki da kai zaki amuntu da wannan fata da kike halaka la ta la ta la ta la ta takfir alladhi sallallahu alaihi wasallam daga yau kar ki ƙara kage yanzu fada yake mata kar ki ƙara yin doguwar magana annabi ya magana simple sentence ki ki compound sentence kar ki goba ya faɗi layi ɗaya ki faɗi layi uku kamar yadda suke yi cewa duk wanda ya mana kan kara sai mun manna ita to kar ki soba annabi ya layi ɗaya ki biyu wala turaji ayi fi shay kada ki ƙara mai yamma da martani ba ma ki yade ki bi ba a'a ya faɗa dan simple sentence ki faɗi simple sentence kaki wala tajuri kuma kai ki kaurace mar wa salili ma badalaki ki tambaye ni da abin da ya kuya a gare ki ki tambaye ni ni inda sai dawo ba kaji yadda kajirar da iyaye ko shine za ka iyaye ma a baya ma ai haka mai zai tafi zai je zai je gidan yarsa ya bincika mahaifiya za ta je ba tare duk da yanzu akwai waya sai an gaya musu amma iyaye a da ba waya kawai sai dai ki ganta wallahi a lokacin tana zuwa jara za ta yi ta ga baki ke dawa baki a jara sai kaza fada za a yi mata dama sai ka ga gida lafiya lau amfanin wannan unexpected visitation din shine domin a gyara musu tafiya idan ya ta san cewa uwarta za ta iya zuwa koyaushe ko babanta to kullum cikin ji ta amma yanzu da yi waya jibi za mu ji za ta shirya ta yi abincin da za a yi komai ba za a bari ta ga abin da idan ta waje ji daɗi ba to yi da ba ma ganin daidai kai kuma sai ba ta nan ka ga ba daɗin don ba gyara mata ba amma da ana zuwa ba ta to ba tsammani yadda iyaye suke yi da to in aka bai da wannan shi za a yi kun ga ai na faɗa wata kalma cewa wallahi ba za mu taɓa ganin diri ba sai an gyara abu biyu wannan ya kamata ta mai mai abu na farko sai mun yarda ragamar ƴaƴanmu ta aure ta dawo kanmu mu maza iyaye su dawo da ragama irin yadda yake a da ɗaya kenan na biyu kuma kaga ai aure kenan saura ƴaƴa sai mun yadda cewa ba kabilu ne za su kula da tarbiyyar ƴaƴan mu ba wallahi in ba za a gyara wannan ba ku wallahi sakamakon bulletin za a kai guri daya za a kai ta dawo guri ne a guri daya in dai mun yadda kabilu ne za su ba ƴaƴan mu tarbiyya mu ba mu da ilimin da za mu ba su to wallahi ba inda za mu yara za su ta turanci amma ba ba tarbiyya turancin kuma irin akan da komai irin na kabilin duk abin da suke yi za su ba za su girma ba ka ba kai wayannan abubuwa biyun su ne matsalar mu kawai ko mu yadda ko kan mu yadda su ne haka ne ko malam bukari su ne iyaye su da da ragama ƴaƴan aure a hannunsu maza ɗari bisa ɗari yadda suke a da sannan kuma a yadda tarbiyyar ƴaƴan ba kabilu ba ne za su marasa addini ba su ne za su koya masu mini sket ba su za su koya ƴan mu tarbiyya ba don muka gyara wannan ko komai zai zauna lafiya lau amma an ba haka ba tarbiyya ƙarya ce kawai faɗe musu ƙarya zance aka ne wasu mata latta ana ta wannan zancen da na tashi na ce ina so kuna so in gaya muku gaskiya ko ku san ku kuke so a gaya mana gaskiya na ce to wannan abubuwa biyun su ne ba wani zancen ɓata lokaci wallahi al'adun ba gyara su ba ba za a ga daidai ba yara za su ta turanci amma za su raina iyayen yawwa hausa ɗaya turanci uku amma ba za ka ga daidai ba to saboda haka wannan shi ne kaga nan da nan sai ce ne sai na umar ya gaya mai yake to wala turaji angi fi jayin kada ki kara mayar masa da martani cikin wata magana wala ta durihi sannan kada ki kaura cewa annabi alaihi salatu wassalam wa salimi ma badalaki duk abin da yake bukata ki tambaye ni wala ya goran naki an kana jara tuki aw ba aminki kar ki sake ki rudu saboda ka san ga dakin na na Aisha ga na Hafsa to kar ki sake wani abu ya rudar da ke cewa kina makwabtaka da kyawawa da tafi ki kyau aw ba aminki ai ahsana minki na na Aisha ta ba Hafsa kyau sannan na na ta girma Aisha domin da kananan je kuma budurwa ka auro ta kuma ta san cewa matsayin ta ba ɗaya bane gurin Annabi alaihi salatu wasalam da nana Hafsa da nana Aisha to kada ki rudu kanki da wannan abin nufi kamar anan da da Hausa kace kar ka biye masa ya kai ke baro kamar haka a Hausa kar ki biye masa ta kai ki ta baro wa habba ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam ga zance ya gudu sai na wuri yace kin kuma san cewa annabi ya fitanta yuridu aisha yana nufin na aisha ala umar sai na umar yace wa kunna qad tahaddathna yace mun riga mun tattauna akan cewa Allah gassana tunailu alqaila li gajina yace mu da bai mu tattauna akan cewa mutanen gassan sarkin gassan suna shiri za su kawo mana hari mu nan madina za su kawo mana hari dan tiyake mu suna jiye da wakan tunilul khaila abin nufi a wato wannan tunilul khaila shine suna dora likabobi na dawakai wanda za a hau a zuwa kai mana haji kaga daga annabi ne aiko annabi kaga kamar takali to inda ake dora kafa likabobi eh fa nazala sahibi al-ansari wannan abokin nawa wanda aka hada mu a tare da shi kun ga sati da ya wuce na ba da azaba na ce abin tuko mun waye a sai na Umar dan na faɗa a majalisar nan annabi ya haɗa su da sai na Umar iya tambaye da lake nan na ce amru bin jamu an haɗa su da Abdullahi bin Haram sannan a a me ake kiransa wannan Sa'ad ba Sa'ad bin Abi Waqas Abdurrahman bin Auf an haɗa shi da wa ku duba ba mutum biyar na faɗa a majalisin nan sai na abubakar umar a mutum hudu sai na abubakar umar sai abdurrahman bin au biyar na faɗa sannan wannan abdullahi bin haram shi ma na faɗi waye abokin gwamnati irin shi ne amfanin footnote da ka zo a gefen gurin to sai ka rubuta da da fensa cewa fa'ida kaza ko kuma daftarul bawai littafin fa'idodi duk ɗalibin ilimi ƙwararre za ga ko dai je gefen littafinsa ya rubuce shi ko kuma yana da wani littafi da yake rubuta fa'idodi waɗanda lokaci bayan lokaci zai rika bibiyar yana iske gari kuma sai na nufi a duba a ku duba ba ana zuba ruwan a kwando ke to sai ce to muna da labarin cewa za su kawo mana hari fa da zala sahibi al-ansari yawma nawbati wannan wato abokin abokin nawa wanda muke canji da shi canjin aiki da shi zai sauka ranar canjin aikinsa farja ilaina idan kawai zai da mana lokacin ita fa zaraba babi zarban jaridan abin nufi mun yi canjin aiki na tafi ba shine zai zauna ba ni kuma na tafi gida kawai sai na ji ana buga mun kofa bugu mai karfi irin bugun nan da mai tsaga hankali kaga akwai bugun kofar dan in ka ji kai ma hankalinka ji ya tashi dole za ka ɗauka wani abu ne ya faru mutuwa aka yi gobara ce ta faru me ya faru wallahu alam wa kana sai yace a summa huwa sai na umar yana jin wannan sai yace sarkin da ya ka harin ne tambaye da yake shi ne yazo fa fajitu yace sai na furgita fa kari fa karitu fa karatu ilayhi na fito zuwa gare shi fa kala sai yace kada hadatha al-yawma amrun azim ai yau wani al'amari babba ne ya faru kuntu sai yace ma huwa sai na umar yace menene al'amarin aja a jatta mutanen ga tajina ne suka zo qala la yace a sai wannan bawa Allah yace bal a'zamu min zalika wa ahwal yace al'amarin ya fi haka girma wa ahwal kuma ya baka tashin hankali domin ahwal shine wato abubuwa na firgiji ne ahwalu yawmul qiyamah abubuwan firgiji na ranar alkiyama in aka yi da hababba ahwal kuma wancan na halaye yace tallakan nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'u al'amari ya baka annabi ne ya saki matansa duka a al'amari ya baka girma ka ummatul mu'minin wa qultu zainati khabat hafsa wa khatirat sai na umar yana jin wannan yace hafsa ta kadi ta yi asara yana jin wannan zai fara ta kakkasta kad kuntu azunnu hada yujiku an yakun na rika aina ina tsammanin dama haka za ta faru akwai ne wakala na ubaidu bin ne ya yi jana haka ne injiniya wakala wakala ubaidu bin ne to ka an أنا المكان na'am na gani wa qala ubayd bin hunayn babu wannan abun alawa sai ubayd bin hunayn yace sami abul abbas an umar abdullahi ibn abbas ya ji ne daga abdullahi daga sayyidina umar wa qala sai yace ita zala nabi sallallahu alaihi wasallam azwajahu cewa annabi alaihi salatu wasallam ya kawarce wa matansa fa qultu sai nace khabat hafsa wa khasirat ai ko hafsa ta taɗi ta yi asara wa kar kuntu azunnu hadha yushiku an yakun da ba ina tsammanin haka zai faru kamar mutum ne kun yi kuna da yarinya a gidanku ko kanwa ko wata kofin ko wata yar uwa tana ta matsanta wa mutum an yi faɗan an yi faɗan wata ran ya gajiyar sake ta da ta zo me zai faru tana zuwa za ka ji mutum ya mutane gidan sun ce mun san haka za ta faru da saboda an gaya mata ta ƙi irin wanda yana faruwa sai ka jince dawa mun san haka za ta faru yace fa jama'atu alayya siyadi sai na tattaro kayana gaba daya fa sallaitu salat al-fajr ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ne sallar asuba ana zo gurin injiniya fa sallaitu salat al-fajr ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace naje na tattara kayana na tafi masallaci annabi alaihi salatu wasalam tare muke sallah asuba fa da kana nabi sallallahu alaihi wasallam mashrubatan lahu ana idan da sallah sai annabi ya koma wani dan guri dan daki ne shine mashruba nata sai ya shiga gurin da ba shi yadda annabi yake kawar cewa mata ba gidan yake bari ba yana da guri dan guri na jakatawa a cikin gidan nan yake shiga ba ta zala fiha ya koma ya kebance ana yace wa da kantu ala hafsa yace sai na shiga gurin nana hafsa fa ilahiya tabki ina shiga kawai sai naga tana kuka in jiwa sai na umar fa kulli sai nace ma yi biki me yake baki kuka alam akun haddartuki hada ban ja kunnen ki aka haka ba ai da ma na ja kunnen irin wannan dai abin da yake faruwa cewa me zaki zo ki ce mana da ba mun ga miki ba eh adallaka kunnan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya take ku sai na Umar ya tambaye ta kala sai ta ce la adiri sai wallahi ni ba ban sani ba in ji ba a huwa za mu ajalil bil mashruba tace gashi dan ya kaurace mana amma yana cikin mashruba din sa bakaratu tace sai na fito yace sai na fito fajitu ila minbar na dawo gurin minbari in ji sai na Umar fa idza hawlahu rahadu ina zuwa gefen mumbarin annabi sai naga wasu tawagan mutane sabai ya fiti ba a zo wasu na kuka saboda halin da ake fa jalastu ma'ahu qalilan yace na zauna kan lokaci kankani tare da su ji sai na Umar thumma galaba ni ma ajidu abin da yake damuna ya rinjaye ni na kasa zama yace faditul majrubatul lati fi annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙara dawowa gurin wannan tsakin da annabi yake ciki fa qultu li gulamin lahu aswad sai na tanda wani bawa wani yara annabi alaihi salatu wasalam baki ne wata ruwaya tace shine sayyidina bilal yana gadin kofar yace istazin li umar yana zuwa sai yace ka nemawa umar alfarma kace zai shigo kaga dai daga annabi alaihi salatu wasalam sai abubakar sai umar ko amma da yazo duk da an ya san waye shi da yazo bai tuture ko ba ya shiga ba maganar da muke ta yi dan kana da aboki ya samu wani matsayi yanzu ya je wani office kar ka je yana da masinja ka daka masinja za an ka je bai san ka bai hana ka shiga kai ta mita a ka bu protocol shi abokin naka ya wuce shi zai faɗi me matsayin ka wannan shine daidai daga ranar in ya gane amma wannan gadi ya ka dauke in ka je kai ma faɗa kai abu ka kyauta ba domin in bai yi gadin ba bai yi aikinsa ba yawwa kamata yi tunda da waya yanzu zai kai man waya cewa gani na zo shi ya fito ya tafi da kai amma in ka je gurin mai gadi bai san ka ba waye kai tambayoyin da zai ma karka jawo shi daga ina kake kai ni za ka gaya wai wallahi zai sa kore ka a ba daidai bane sai da Umar da yaje duk da ya san waye shi sai yace je ka gaya bar Umar yana so ya shigo kaga dai ai ba kai Umar ba ba da kalar gulab wannan bawon ya shiga fakallama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaje ga annabi alaihi salatu wasallam aikin ma sun je kenan sun maraja sannan ya dawo fakana sai yace kallamtu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa zakartuka lahu fa samata na je ne wa annabi alaihi salatu wasallam magana na faɗi sunanka kuma annabi ya mun shiru kina je me laifin sa saki da wani laifi fansaraftu yace shi za da biyo kaga mai hankali kenan kai ma wajen ka na mazin da kaje kai wa uba magana kaje jiru to dawo yawa yace na biyo hatta da lasu ma rahabi abin da zo zauna da wannan tawagar alladina inda minbar wanda suke gurin minbari sun magana ba ni ba ajidu ina zaune abin da yake damu na ya kuma rijaya ta ai ba ni zuwa yakka tana gida annabi a take ta aba mala ai ba wa gida annabi ba ko wani babban mutum ne mace huri wanda yake mutumin kirki ya saki aka hankalin ka ba zai kwanta ba ballan tana gida annabi alaihi salatu wassalam yace faditu fa qultu lil gulam na ƙara dawowa gurin masinja ko kuma shi bawa nace istazin li umar sai ka ƙara nema umar alfarma kala sai ya ƙara shiga kashi kuma me wato ya san da yake sai kuma zuwa ya koma sun maraja'a sannan sai ya dawo fa qala sai ce kad zakartuka lahu fa samata na kuma faɗa sunanka fa yayi shiru na faɗi sunanka annabi yayi shiru farajatu na dawo fajalastu ba ra'adin ladina inda al-minbar sai na umar yace na kuma komawa karo na uku na zauna a gefen minbari thumma galabani ma ajidu fajitul gulama yace abin da yake damu na ya kuma damu na ya rinjaye ni na kuma dawowa gurin bawo fa kullu sai nace in sha dilla umar fa da kana sun marja ilayya ya jige ya dawo gare ni fa kale yace kar da kaltuka lahu ba samata na ba gaya wa annabi kai yayi min shiru balamma wallaitu mun sariba yayin da na biyo ina mai tafiya kale da yace idan gulamu ya da'uni sai a karo na uku yace sai ga bawon nan yana kira na fa kale yace kad abila lakan nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi ya ce ka shigo sai da haka sa uku sannan annabi yace shigo fa da kaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na wani yace na shiga gurin annabi alaihi salatu wasallam fa idha huwa muttaji'un ala rimali al-asiri al ala rimali asiri yace kawai ina jira sai naga annabi ya kashin gida akan tabar makkaba laita bainahu wa baina wa bainahu firashin tsakanin tabarmar da annabi alaihi salatu wassalam babu wani babu wata shimfiɗa tsakanin jikin annabi alaihi salatu wassalam da wannan tabar makaba din ba wani fulu ko kuma ka ce babu wani bargo da aka shimfiɗa babu kada asara rimari bi dambihi wannan wato rairayin da yake gurin na jikin tabarmar duk ya yi wa annabi tata ko kuma wannan tabarmar kabar duk tata ta fito a jikin kuibin annabi alaihi salatu wassalam muttakiyan ala wisadatin min adami annabi ya kashe gida akan wani tuntu na fata wani fulu fulo ne kawai amma shi fudan ba ba tabarmar ba komai akan ta Allahu akbar ashu wa alibun cutar da kuwa zan gani yadda bino ce ko ce cin bakin ta da zan gani yadda bino akai abin da bino da cutar da cin bakin duk na da bino ba irin fulan mu ba shi fulan da za ga auduga ce ake to shi na annabi alaihi salatu wasalam wancan ne ake ko dai ba mai ko kuma ba ku kunna gidan mamu fasallamtu alaihi sai da Umar yace ne wa Annabi sallama thumma qultu sannan nace wa ana qa'imu ina ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah a dallabta ni sa'aka kun ji yace yana tsaye bai ma samu damar zama ba ya rasulullah ba ba kwanciyar hankali ka saki matanka ne faraba ilayya wa sarahu sai annabi ya dago idansa ya kalle ni fa kale yake la a zance ya kare yace ban sake su ba idan ta dawo gida ba zuwa da ta zo ta faɗa ku yadda ba sai a kira shi a tambaye shi me ya faru kuka ganta ta zo an koya ta zo da shaida shi ke amma ba shaida za a ce wanda ta zo gida me ya faru idan ba wanda ya san mutuncin iyaye ne wanda za ku jira sau ɗari bai ɗaga ba shi za muka ce karku ba kowa yar ku sai wanda yake girmama iyayensa ya san mutuncin ko kuma mai mafaɗi kawai duk wanda bai da mafaɗi kaka waje yanka duk yadda take son ta ko take son sa ko mutuwa za ta yi wallahi karka ba in ba haka ba ranka ne kai zai baci daga baya abu ne zai faru ka gaice ki ki zuwa amma idan ya san ku iyaye ne to za ku zo a nawa nawa anan na ba ku labarin wanda aure zai kara gurin uban yarinya ya zo ni na santa wallahi da ya zo ya gaya mai yace karka samu damuwa in dai auren ka ya dace yace ni zan zama wali wakilinka ba ruwan iyayen ka ni ne wakilinka daga nan rigimar da take ita yar ta dela da ana ta rigima da ita dauki ba da kuma kaga da yake wato ya dauke shi ya yanzu wajen shekara uku kenan auren ba bai ba amma wallahi uban yarinyar ki yake wallahi ni zan tsaya ba yace ba aure ita ka auro ta yace yace inda ka shirya ka zo ni zan tsaya ba shi ke ne ruba bakin tsanya kaga wanda yake ganin kima da mutuncin wa sarkai ke saboda haka yace shi ne saki matansa ba dan faqala la fa qultu allahu akbar saboda jin dadi dai da ya kabbara yana jin da saki matan ba sai ya kabbara sai na umar yace nace Allahu akbar nayi kabbara kuma kullu sannan nace wa ana qa'imun ina tsayen nan asta'anidu ya rasulullah asta'anidu ay ajlidu a ajlis zan zage zama ai da ba za ka zo gidan mutum ko ka nemi guri ka zauna ba wala yajlis ala takrimatihi sai an baka guri a bismillah to zauna kana bako daga zuwan ka nemi in kuma kujerar mai gidan ce fa shine matsalar لو رأيتني وكنا معشر قريش yace ina ma za ka gani to kaga ba bashi damar ya zauna bai yana tsayin da ya ji ba sai kuma tan ba sai ta kola ba shi ba annabi alaihi salatu wasalam yace ya rasulullah ina ma za ka gani lokacin da mu wato mu jaran quraisha na gilibun ne ta mun fi karfin matan mu walamma kadimnal madinata amma kaga da muka dawo madina ya rasulullah idza qaumun taglibuhum nisa'u sanda muna maka mun fi karfin matan mu mu quraishawa na makka mun fi karfin matan mu amma da muka dawo madina mun jiran matan su sun fi karfin su fata ba saman nabi sallallahu alaihi wasallam annabi na jin wannan sai kuma yayi murmushi da yaji wannan kalmar ثم قلت سنن يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة ina ma kana nan lokacin da na shiga gurin na na Hausa da ka gani lokacin da na gurin na shiga gurin na na hausa fa kullu la nace da ita la ya gurin nake an kana jara ciki au za abinki kar ki bari wannan makociyar taki wato ki rodi da ita domin ta fi ki kyau wa habba ila nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta fi soyuwa gurin annabi alaihi salatu wasallam yuridu aisha yana nufin nana aisha fa tabassama nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi murmushi tabassumatan ukhra wani murmushin na biyu ya ta annabi murmushi fa jalastu hina ra'aytu tabassama sai na umar yace to da naga ya kuma murmushi karo na biyu sai na zauna kun ga yanzu ya samu dama bari ya zauna yace sai na zauna farafatu basari bi baitihi yace sai na daga kaina cikin daki annabi alaihi salatu wasallam ina dubawa wa wallahi na rantsi da Allah ma ra'aytu fi baiti ja'an ban ga komai a dakin sa ba yaruddu al-basar wanda ido zai kuma mayarwa abin nufi ban ga wani abin kallo a dakin ba ba komai wannan kaje gidansa ba ku da in ya tafi debo ba ruwa sai ka kallo wani abin ka kuma kallo domin ka ga cewa ko da zumu tayi cewa kai a babu yake ko da yanayin window ne ko kaza yadda aka yi shi ne dakin ya kalli dakin bai ga abin da zai kuma mai da ido ya kalli kitsa wato ya kalle shi ba sai ce gaira a habatin salatatin ban da wasu jemammun fatoci guda uku fata guda uku jeman biya ita kai yake a dakin la haula wala quwwata illa fa qultu ya rasulullah sai nace ya makin Allah kaga ana ga wa kin kudin sa Abdullahi da gundi ya ga wa kalakul mustafa cewa tsawon ta gaba daya bai bi zirai uku da samu ne ba in annabi ya kwanta a kin kudin sa kari uku da soke yake baya mikewa in ya mike to kafa sa za ta sauka kasa tsakanin ka da Allah haka kin kudin ka take to fadin ta kuwa shi ma bai fi kawo wato zirayi biyu da kamu ɗaya ba faɗin to sai yace ya rasulallah ya ma'aikin Allah Udu Allah ka roƙi Allah bal yi wasi ala ummatika yalwata wa al'ummaka fa inna farisan wa rum farisan wa ruma domin farisawa mutanen iran da mutanen italy a yanzu amma rumawa a da bai faɗi ko da yake ta fi ƙarfin italy a yanzu tun da ta ba yanzu kawai sai italy a kai farisa ita ba haka manyan dauloli kadu wusiya alaihi kaga Allah ya yalwata mu wa wudu duniya Allah ya ba su duniya wa mu la ya'buduna Allah kuma ba ta bautawa Allah فجلس النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي يزولا وكان متكئا دائنا كتنجلي فقال سيدي أو في هذا أنت يا ابن الخطاب kamar abin nan ne ka ce kai kai ma haka kake ya ce awa fi hada akan wannan ya kai dan kaɗab akan abin duniya inna ulai ka qaumun ujilu tayyibatihim fil hayatid dunya wayannan mutanen da kake magana akai Allah ya gaggauto musu da rabansu na lahira ne fa qultu ya rasulullah sai nace ya bakin Allah istaghfir li tuba nake irin abin da ne ba mun gafara tuba nake nan da nan sai tuba ba ta zala nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu min ajli zalika alhadith to kaji kuma yanzu ci gaba yace ba annabi alaihi salatu wasallam fa ya kaura cewa matansa ne saboda irin wannan zantan inna lillahi akan me akan magana akan abun duniya ai mun faɗa ya yi wa nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'ukunna duniya ce ta samu suka ce yanzu a canja musu kayan ɗaki a ba su kuɗi su je mun duwa a sai kaza a haka wata take ran da ka karɓo giratutin ka sai sai ma lissafi canja mata kayan ɗaki rabon da a canja mata tun shekara kaza kaza wannan ɗabi'a su ce saboda haka حين أبشته حفصة إلى عائشة لوكتين da Nana Hafsa wato ta dauki zance ta ga yawa Nana Aisha to kwana nawa annabi ya yi tisan wa ishirina ya kawarce musu tsawon kwana wa ishirina laila kwana ishirin da tara wa kana kala ya kasance ya ce ma ana bidafin alaihin na shahara annabi ya ce ya yi musu kaura gaba ɗaya ya ce ba zan ƙara shiga gurin ku ba tsawon wata ɗaya min shiddati mujidati alaihin na saboda tsananin ɓata ban rai da suka yi ina atawa hulla lokacin da Allah madaukakin sarki ya zargi annabi alaihi salatu wasalam ya ayyuha annabiyyu lima tuharimu ma halallahu laka tabtaki mardata azwaji wallahu ghafurur rahim falamma madat sittun wa ishiruna layla lokacin da kwana 29 ta shuɗe da kala alaha ya tafa bada abiha kwana 29 kun ga ya ce ba zai ƙara shiga gurin ta wace wata ɗaya ko to kwana 29 kawai sai annabi alaihi salatu wasalam ya shigo ya sako ya fara da ɗakin da na Aisha faqalat lahu tana ganin faqalat lahu Aisha na Aisha tana ganin da sai ta ya rasulullah innaka kunta qad aqsamta Allah ta dukula alaina jahar kai fa kace kai rantsuwa da Allah ba za ka dawo ba sai bayan wata daya sai kai wata daya kuma to gashi kai kwana 29 ka jigo kaji baiwa Allah da idda kanta take cewa saboda damuwa ba har gawayi ta dauka tana zanawa yau biyu gobe uku hudu gaba ɗaya gida ya zama gidan zaman makoki saboda annabi baya zuwa ɗabi'a ta kullum bayan la'asar sai ya zo ya kai ki kwana ishirin da to amma wai da ya dawo sai ta ce wata ɗaya kace za ka yi kuma kai kwana ishirin da tara wa inna ma asbata min jiskin wa ishirin na laila ta ce kwana ishirin da tara kai a udduha udda wato addan ta ce ina lissafawa ina lissafawa fakalin da yace asharu fitun wa ishiruna bai wa Allah ai ji wata kwana 29 ne fakana zalika asharu fitun wa ishirina laila daga nan ne aka samu cewa wata 29 ne ko 30 ba february ba kuma november قال عائشة نانا عائشة تتي ثم أنزل الله تعالى في الله يسوكر آية التخير آية زابي يا أيها النبي in ka in ka ce wa matarka ta tafi gida ba take bane sai an tambaye ka tafiya gida kawai ba take bane ko kwana nawa za ta yi gida in kun gaji ku nemo shi ku nemi wato diddigi ba bada abi awwala mar'atin min nisa'i tace ta kai na ya fara kuma Allah ya ce in Allah da manzansa da ranar lahira kuke so to shi kenan in kuma ba su ba shi kuke so kun zaɓi rayuwar duniya to ku zo Allah ya ba wa annabi umarni ya sake ku kowace a sake ta a ba ta kayan duniya amma a sake ta sai sai fada fara da ɗakin na na Aisha yana shiga yace ga abin da Allah ya saukar ya ce in kuna son Allah da wanzansa da ranar lahira ku zaɓa in kuma duniya kuke so ku ɗauka za a ba ku amma fa za ku bari gidan nan sai ce amma ki fara zuwa ki nemi shawarar iyayen kafin ki bani amsa tace haba ya rasulullah akan Allah da manzansa da ranar lahira zan tafi gurin wato Abubakar da Ummu Rubat aka tace akan Allah da manzansa da ranar lahira zan tafi gurin iyaye na aka ta faɗa karara tace ai anan ba zancan zaki sai annabi ya murmushi yace to zan tafi sauran dakunan amma zan zan ga musu amsar da kika bayar da kanta na Aisha take faɗa wannan cewa kowace in yaje dakin ta sai ce to gaji Allah ya bada zabi amma ga abin da Aisha ta ce kaga za ta amsa ke ko wace ta zabi Allah da manzonsa da ranar lahira shikenan baktartu hutati na zabi thumma khayyara nisa'ahu kulluhunna sauran matan ma gaba ɗaya ne ne mu zabin fa kullu mithla ma qalat Aisha ko wace ta bada amsa irin yadda na Aisha ta bayar to kun gani wannan shine karshen hadisin dogo tasiri zuwa zamu ji wato matsayin wanda aka saka saki uku shin za a ba ta ciyarwa ko ba za a bayar ba shine babun da zamu shiga abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana ka ji dai ruwa ya dawo muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da zubobin sa madaukaka iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jiƙa su da gafara masu rai Allah ka ƙara musu lafiya ka ba su tsawon kwana malamin mu Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya wanda suke mana wasiyoyi da addu'a masu neman aiki da sana'o'i da wato jari Allah madaukakin sarki ka agaza mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin matasan mu da ƴaƴan mu Allah ka shirya mana su ka dora su a hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka mai da shi kawunan muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبعك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kamar da muka faɗa rana asabar rana asabar za mu fara umdatul akam kuma ina ta kokari dai ina kare insha Allah babban malamin mu Dr. Abubakar Ismail shi zai bude karatu dai ba wani abu ne ya ya bujiro ba za a fara a masallacin bashin soba magrib zuwa isha akwai wani bawo Allah da ya samar da ya samar da littafin guda goma amma ba ta za a ba guda goma ka samu gaskiya wanda yake bukata hawa hawa ne littafi akwai dan ɗari biyar amma gaskiya ba na baka shawara ka je dan ɗari biyar dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyu haka suke to daga nan har zuwa dubu sha biyar ma akwai ko dubu ashirin duk wanda kake so wallahi musta'an an fahimta da ko wannan shine amma dai ni na bada wannan shawara ina ganin mafiya yawancin su an fi samun masu rauni a cikin mata kawai su za a ba wa kyauta in Allah ya sa wani ya yunkura an ƙara siyo wani sai kuma dan dai magana da Malam Habibu cewa sun samu da littafin ne yace a'a to kuma wanda suke da shi kawai zai su kawo da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki da suna da kyawawa da tsohon ta madaukaka Allah ya saka musu da alkai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi